وعلى أشرف الأنبياء وإمام المرسلين نبينا وحبيبنا وقدوتنا ورسولنا وقائدنا وقرة أعيننا محمد بن عبد الله صلوات الله وسلامه عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته yan uwa yau muna sha hudu ne ko? sha hudu ga watan ramadan hijira ta manzon tsira manzon rahama annabi muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sallam daga makka zuwa madina shekara ta 1446 wanda ya daidai da sha hudu ga watan uku miladiya haihuwar annabi isa dan maryam alaihi wassalam shekara ta biyar kenan muna cikin tafsirin alkur'ani mai girma muna cikin suratu wato yunus a jiya mun fara bayani daga aya ta sha bakwai zuwa aya ta sha takwas sai lokaci mun halinsa a yau da yarda Allah subhanahu wa ta'ala za mu tashi akan wannan aya muna fatan Allah subhanahu wa ta'ala ya kasance shi ne jagora gare mu cikin wannan karatu da za mu gabatar Allah ya ba mu ikhlasi da dacewa da sunna ta annabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sallam a cikin ayyukan mu gaba daya muna fatan Allah subhanahu wa ta'ala ya samu kyakkyawan karko muna fatan Allah subhanahu wa ta'ala ya sanya aljanna firdaus al'a'la ta kasance mu kuma mu da mu da ku gaba daya malam Allah ce wa ya abuduna min dunillahi ma la yadurruhum wa la yanfa'uhum
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ويعبدون من دون الله ما لا يضرهم ولا ينفعهم ويقولون هؤلاء شفعاؤنا عند الله قل أتنبئون الله بما لا يعلم في السماوات ولا في الأرض سبحانه وتعالى عما ما يشركون نعم ما شاء الله kamar yadda muka sani akwai bayanai da ake gabatarwa waɗanda suka shafi matsaloli na zakka na zamani a yau za mu zo zuwa ga masraful amilina ala zakka wato qadaya matsaloli na zamani da suka shafi al'amilina waɗanda ake cewa masu aiki akan zakka shin su waye su kenan za mu tattauna akan almuradu bil amilina ala zaka tatbiqatun mu'asiratun lil amilina ala zaka eh an kace al amilina daga al amalu na ko ismul fa'il shine al amil an gane ko to malaman fiqhu sun yi bayanin shin menene ake nufi da malaman tafsiri me ake nufi da al amilina alaiha an gane ko suke cewa abinda ake nufi da su يتفق الفقهاء بأن وصف العاملين عليها يراد به السعات السعات da sinun da ainun da alifun da ta'u yana nufin waɗanda suka je suka yi wani aiki as-su'atu kuma yana ɗaukan masu tafiya yas'a sannan kuma as-su'a yana nufin mabannata shi yasa wani lokaci wani lokaci mutumin da Bahaushe yake ce ma munafiki wanda ake kira wato annabibi shine ana kiransu as-su'atu wani lokaci domin ya sa'auna fil ardi fasada shine as-su'atu na ana nufin masu aiki masu tafiya kai da kawo alladhina yansibuhumul imam waɗanda limami in an ce imam nan ba liman mai bada sallah ba shugaba ake nufi li jam'i zakati don a hado zakka min ahliha daga mutanenta to sai malamai suka yi sabani wajen waɗansu sifofi su hanafiya suna ganin cewa mutanen da suka je wajen karɓar zakka duk da yake jamhur yi wasu jamhur ma'anar amini da alaiha da ya shimala ma'a jam'i zakati ta friƙiha wa tauziyaha su hanafiya galibi suna ta'arifin al'amini da alaiha masu haɗo zakka haɗa dukiya amma jamhur sun tafi cewa adda tafriqiha masu rarraba zakka tawzi'i da tafriqa ai duk abu guda ne an gane ko shi yasa imamul baghawi an gane ko a cikin tafsirin sa yake cewa da anka ce al'amilina alaiha yace humus su'atu su ne masu tafiya alladina yatawallauna qabda sadaqat min ahliha waɗanda suke kula suke jibintar karɓo zakka min ahliha daga ma'abutanta wa wad'iha fi haqqiha an gane ko yatawallawna qabda sadaqati min ahliha wa wad'aha fi haqqiha so aza ta inda Allah yace kenan sai zaman to al'amilina alaiha suna da sifa nawa suna da sifa biyu shi yasa malamai suke cewa hatta ko su hanafiya da ake cewa suna faɗar sifa guda ba wai suna nufin abin ya tsaya ne akan haka ba suka ce domin yuqassiruna al-lafza ala al-jibayati al-jibaya shine mutumin da ke ta ya kawo zakka daga aljabi ne an gane ko duna tafriq wa tawzi lakin la'allahum iktafaw bil awwal li dilalatihi ala al-thani bai wannan littafin yake cewa tana yi wasu hanafiya da galibi suke kawo jibaya suke nufin masu zuwa su kawo zakka ba su saba cewa da masu rarraba ta yace saboda tana yi wa iktafaw bil awwal li dilalatihi ala al-thani tana yiwa saboda mai zuwa ya karɓo an san kuma yana yiwa a sashi aikin ya raba ta shi yasa ba sai musu kawo wannan ba ba garin lahin su za a yi ba an gane ko kenan don haka al'amili na alaiha zai shafi kismi biyu kisman li tahsili zaka bangaren tabbatar da zakka kina amso ta wa kisman li tawzi'iha da bangaren raba ta kenan dukkan su ana kiransu al'amili na alaiha da masu zuwa su karɓo ta da ba su rarraba ba mutane duk sunansu al'amilina alaiha ina fata an fahimce sai dai malikiya fuqaha'ul malikiya sun kace da su da abin da wajen shafi'iyya banda alharisu yayin ce alharisu shine mai mai tsaro da sinun mai tsaron zakka dukiyar zakka warra'i da mai kiyon dukiyar zakka an gane ko wal khazinu da kuma alkhazin mai ajewa shi mai alkhazin nan ajiya ta taskance zakka domin harisu galibi yana ɗaukar tsare zakka kamar ta dabbobi ana ganewa to waɗannan malaman malikiya sun wato abin nan sun ce su ba da su ba saboda yanzu misali an baka kuɗi yanzu ka aje su yanzu yanzu za a raba su baka shiga cikin amili na alaiha an kawo maka dabbobi misali an an ce ka kula da su yanzu yanzu nan za a raba su suka ce baka shiga cikin al'amili na alaiha ina fata an fince ni mai kiyo yanzu misali dama an ba shi ne ya yi kiyonsu bai shiga cikin al'amiri na alaiha a wajen malikiya ina fata an fahimci to amma dai sun kace saboda la hajata ilaihim li wujubi tafriqati zakati fawran wa fi halil ittirar ilaihim fa yu'tuna min batil mal in kun misali ana da bukatuwa zuwa gare su mai kiyon da zai kula da dabbobin da za a raba na zakka ya zamanto sai ya kai kusan misali sai ya yi kamar sati biyu saboda rabon yanzu yana bukatar sati biyu suka ce to sai a jabe tumali a ɗebo haƙin shi abin shi an gane ko? to amma dai malamai sun ce waɗannan ba sai an fitar da su ba su ma suna daga cikin al'amili na alaiha domin duk aikin da mutum zai yi don a tsare dukiya yana yiwuwa mutumin da ya tsare dukiya idan babu shi minti biyu ba san iya ɓannar da zaɓi ko ba haka nan ba ne yawwa to sannan kuma shafi'iyya suna ganin idan an ka ce ba a ba su cikin dukiyar baitul mali kidan dole na dai cikin kudin zakka za a biya su kidan ka gari har yanzu dai sun dawo cikin al'amiri na alaiha sannan malamai na shafi'iyya sun ka fitar da alkayyan mai au walwazzan da mai au an gane ko wa adul ghanami da mai lissafa adu ba adal ghanamu bane adul ghanami ismul fa'il mai lissafa dabbobi sun ka ce ba su ciki amma dai in mun gani ba sai mu ce wadannan suna iya shiga cikin amiri da ayi inda an baka abu an ce ka auna ka auna ka auna ka auna karshen ka auna buhu dubu ya an ce baka cikin amiri na alaiha kaga wannan ai abin nan ne akwai matsala da haka dai zance dai mafi inganci duka waɗanda suna cikin al'amiri na alaiha sannan kuma amiri na alaiha ya shafi taro dukiya kuma ya shafi mi rabata sai mu tsaya bakin nan insha Allah ta'ala gobe idan Allah ya kai mu sai mu zo mu ga yadda su al'amilina alaiha zamani ya zo waɗansu sifofi sun ka zo waɗanda can da babu su ina fata an fahimce ni da kuma maganganun da malamai suka yi shin ana ba su ko ba a ba su gaskiya wannan ba hakan akwai matsaloli masu yawa ƙarƙashin sa wallahu ta'ala a'lam malam musaki mai mai ta aya wa ya'buduna min dunillah
ويعبدون من دون الله ما لا يضرهم ولا ينفعهم ويقولون هؤلاء شفعاؤنا عند الله قل أتنبئون الله بما لا يعلم في السماوات ولا في الأرض سبحانه وتعالى عما يشركون
نعم bayan Allah subhanahu wa ta'ala ya yi bayanin cewa babu wanda an mafi zalunci irin wanda ya kirkiri ƙarya ya jingina ta zuwa ga Allah wanda wannan ɗabi'a ce ta kafirai suna yin ƙarya su jingina ta zuwa ga Allah ko ba haka nan bane wa idza fa'alu fahishatan qalu wajadna 'alayha aba'ana wallahu amarna biha qul inna Allah la ya'muru bil fahsha sai Allah buɗe da wannan ayar wannan ayar da tambaya faman azlam tambaya ce ta annafi mun ka ce la ahada azlam kuma diya mun yi bayani game da harda da ta shafi wannan aya ko ba haka ba mun ka ce faman azlamu guda nawa ne a cikin alqur'ani ha faman azlamu aga ba ku rike karatun baki eh mun ka ce wa man azlamu da faman azlam shi faman azlamu shine guda shidda an gane ko wa man azlamu kuma guda tara haka an ka ce arama aka karatun ayyahida eh wa man azlamu mimman mana'a masajidallahi an yuzkara fi hasmuhu da wawun ne wa man azlamu mimman katama shahadatan indahu min Allah da wawun ne wa man azlamu mimman iftara ala Allah kadiban aw kadzaba bi ayatihi innahu la yuflihu adh-dhalimuna a cikin suratul an'am shi ma wannan da mine ne da wawun ne sannan wa man azlamu mimman iftara ala Allah kadiban aw qala uhiya ilayya wa lam yuha ilayhi shay shi ma wannan cikin suratul an'am ne sannan kuma wa man azlamu mimman iftara ala allahi kadhiba ulaika yu'raduna ala rabbihim ko ba haka bane wa yaqulu al ashhadu haula alladhina kadhabu ala rabbihim ala la'natullahi ala adh-dhalimin cikin suratul hud wa man azlamu mimman bukkira bi ayati rabbih fa a'rada anha wa nasiya ma qaddamat yadah da wawun ne ko ba haka ba sannan akwai wa man azlamu mimman iftara ala allahi kadhiba inda Allah subhanahu wa ta'ala ke cewa man azlamu mimman iftara ala Allah kadiban abin nan au kadzaba bil haqqi lamma jaa alaysa fi jahannama maswan lil kafirin a cikin suratul ankabut sai wa man azlamu mimman dhukira bi ayati rabbih thumma a'rada anha cikin sajada fa a'rada anha cikin suratu al kahf abin nan thumma a'rada anha cikin suratu as-sajada kuma dukkan su da wawun ne suke farawa sannan muna da wato wa man azlamu mimman iftara ala Allah al-kadhiba wa huwa yud'a ila al-islam wadanda sune guda tara da suka zo da wawun a cikin wato al-qur'ani mai girma faman azlamu su kuma muka ce guda shida ne na farkon su faman azlamu mimman iftara ala Allah kadhiban li yudilla an-nas bighairi ilm inna Allah la yahdi al-qawm adh-dhalimin wajen can qul adh-dhakarayn harrama am al-unthayayn a cikin suratul an'am nabiyu faman azlamu mimman iftara على الله وتكذبا ممن كذب بآيات الله وصدف عنها نفس سورة الأنعام فمن أظلم ممن كذب بآيات الله وصدف عنها سنجزي الذين يصدفون عن آياتنا سوء العذاب بما كانوا يصدفون نأكو نسكنا واتو فمن أظلم ممن افترى على الله كذبا أو كذب بآياته أولئك ينالهم نصيبهم من الكتاب حتى إذا جاءتهم رسلنا يتوفونهم أتي سورة الأعراف na hudu faman azlamu mimman iftara ala Allah kadiban aw kadzaba bi ayatihi innahu la yuflihul mujrimuna kaga ita can an'ami wa man azlamu ni amma ita ko yunusa faman azlamu ni mimman iftara ala Allah kadiban aw kadzaba bi ayatihi innahu la yuflihul zalimuna an'am innahu la yuflihul mujrimuna yunus dan ka gane bambanci tsakanin su sai na biyar shine wato haula'i qaumun attakhadhu min dunihi aliha laula ya'tuna alaihim bisultanin bayyin faman azlamu mimman iftara ala Allah kadhiba na shidda sai faman azlamu mimman kadhaba ala Allah wa kadhaba bis-sidqi id ja'a alaysa fi jahannama mathwal lil kafirina wato a cikin suratu wato az-zumar kaga bambancin shi da na wato al-ankabut ita abin nan kaga an kabut abin nan bilwawu ne wa man azlamu ne wa man azlamu mimman iftara ala Allah kadiban aw kadzaba bil haqqi lamma jaa bilwawu shi ko nazumar bil fa ne fa man azlamu mimman kadzaba ne shi ko ala Allah ba mimman iftara ala Allah kadiban ba wato mimman kadzaba ala Allah wa kadzaba bis sidqi a cikin zumar bil haqqi a cikin suratul ankabut an gane ko wa man azlamu mimman iftara ala Allah abin nan al-kadima faman azlamu mimman iftara Allah kadiban wa man azlamu mimman iftara Allah kadiban aw kadzaba bil haqqi lamma jaa lamma jaahu can kuma wa kadzaba bis sidqi id jaahu a cikin suratul zumar alaysa fi jahannama mathwan lil kafirin alaysa fi jahannama mathwan lil kafirin duk sun kare da kafirina to ayat da za ta zo bayan su zai ta bambanta su wallazina jahadu fina lanahdiyannahum subulana can cikin suratul ankabut wanga ko alaysa fi jahannama waswal lil kafirin walladhi jaa bis sidqi wa saddaqa bihi ulaika humul muttaqun alqur'ani dole sai ka bi shi a hankali don haka irin wannan hawan kawara da mutum wato suke son shi ma alqur'ani wallahi bai yiwa almuhimmu dai Allah subhanahu wataala ya ce babu wanda yake mafi zalunci daga wanda ya kirkiri ƙarya ya jingina ta zuwa ga Allah ko ya ƙaryatar da ayoyin Allah lalle Allah ce tabbas mujrimai ba za su ci nasara ba shi yasa kada ka sa tsammani innahu la yuflihul mujrimuna Allah ce ko kuma wala yuflihu sahiru haythu ata can cikin suratul abin an'am innahu la yuflihu adh-dhalimun to azzalumi kafiri Allah ce ba za su ci nasara ba an gane ko me ba cewa an kai ba za su samu abin da suke bukata ba daga farko yana yiwuwa za su samu biyan bukatar su daga farko amma a ƙarshe ne ba za su kai labari ba shi yasa kan wani yazo ce kai Allah ya ce innahu la yuflihul mujrimuna kuma mun ga mujrimai suna samun kuɗi suna kashi sai a ce a'a ba haka ake nufi ba wanda duk ya saba ma Allah kuma ya ci gaba da saba ma Allah kuma zai kai labari su fir'auna sun yi suna ganin komai ya tafi daidai amma ƙarshe ba ta yi kyau ba su adawa sun yi banda kuma ka dan bari hatta kala Allah suke yi su ce man ashaddu minna quwwa kuma ka dan bari amma da lokacin ubangiji da al'amarin ubangiji ya zo ka ta kaya da haka duk wani azzalumi kai ya baka tsoro duk wata ƙasa azzaluma kar ta baka tsoro in Allah ta shika masu wallahi sai sun za a rubuta su wannan abin da muka yi imani da shi kenan wa ya'buduna min dunillahi Allah ce su kafiran nan suna bauta ma wani Allah in ka diba cikin at-tahrir jiya ya kawo cewa wani hali ne daga cikin halin kafirai ake bayani ma la yadurruhum wa la yanfa'uhum abinda baya amfaya iya cutar da su idan su bauta mishi ba ba haka nan bane dama ya kamata a ce idan ba a bauta musu ba suna iya cutarwa kaga sai ka ji tsoro ka ce ka bauta musu to in baka bauta musu ba su da iko na su cutar da kai wala yanfa'uhum kuma ba sa amfanin su kaga wannan yake nuna maka cewa intabih istinbatin almu'ahhilat aluluhiyya wanda ya cancanta a bauta masa shine wanda yana da amfani da cutarwa ga hannunsa ko ba haka nan bane idan ka bi Allah Allah zai baka alkhairi zai iya sakanka maka ko ba haka nan bane idan kuma baka bi Allah baka saba ma Allah kuma Allah zai iya kama kake na Allah shi tantanta abota mishi ba goma kama muna ganewa to sannan balaga ta biyu a nan wani lokaci Qur'ani sai shi gabatar da naf'u akan darru wani lokaci kuma ya gabatar da darru akan naf'u ko ba haka nan bane eh qul man rabbus samawati wal ardi قل الله قل أفتخذتم من دونه أولياء لا يملكون لأنفسهم نفعا ولا ضرا كما سيغباتت da naf'u akan ضر haka cikin suratul a'raf sai yace qul la amliku li nafsi naf'an wala darran illa ma sha Allah walau kuntu a'lamu al-ghaiba lastakthartu min al-khair wa ma massani su nan ko sai ce wa ya'buduna min dunillahi ma la yadurruhum wa la yanfa'uhum bai ce ma la yanfa'uhum wa la yadurruhum ba can cikin furqana ku sai ce wa ya'buduna min dunillahi ma la yanfa'uhum wa la yadurruhum wa kana al-kafiru ala rabbih dhahira eh dalilin wani lokacin a gabatar da nafu akan darru albalagatul qur'aniyya a gani dole dalibin ilimi sai da bincike ba haka ne kawai za a shaci magana ba sai malamai suka ce inda duk qur'ani ya gabatar da annafu akan darru daga ciki shine cewa an hankalta ma dan adam me yake so amfani yake so ko cuta to sai qur'ani ya gabatar da abin da kake so wani lokaci ya jinkirta abin da baka so waɗansu malamai suka ce a'a abin da yasa yake gabatar da annafu akan darru saboda dan adam wato jalbul manafi' anga darbul darbul mafasid muqaddamun ala jalbil masalih kuma haka nan bari sai an tunkudar da cuta sannan ake tunanin a samu amfani tunda in in sharri ya to tare da amfani karshen ta sai ya bata amfani ko ba haka nan bari to kaga nan qur'ani sai ya nuna musu cewa babban abin da ake wa gudu shine cuta to in buku bauta musu ba za su cutar da ku ba balantana ku jira amfanin ya biyo daga baya kaji balaga da tassa sai qur'ani ya juya ko ya abin nan ustazu doktor fadl samarra'i a cikin littafinsa ma'anil abniya fil arabiyya yana son ya nuna maka cewa dama malaman sarfu sun ce kowane wazani a larabci yana da nashi ma'anoni in ka diba cikin ma'anil auzan a cikin kutubu sarfu zaka ganshi amma shi sai ya kawo nashi sai ya cire saboda wani lokacin yana hada alakar irin wannan da kuma mi da abin nan da balaga ta alqur'ani idan muka duba cikin ma'anil abniya a daru ammar an gane ko a shafi na sha takwas sai yake cewa shi alkur'ani yana amfani da masadir amma wani lokaci yana bambanta wa tsinkanin su ana ganewa yake cewa za ka ga addarru da addurru kaga da lamci ana cewa addurru ko ko ana cewa addurru ko ba ka dan bane yace fa huwa bil fathi ad-dararu fi kulli shay'in in ka ji an ce ad-dararu to yana abu ne wanda ya shafi cuta wanda ta shafi komai da komai yace wa bidhammi amma in an ka kawo shi da dhamma yace to ad-dararu fi nafsi an gane ko min maradin wa huzari shine abin da ya shafi wato cuta wanda ta shafi rayuwa rashin lafiya na jiki ko kuma na rami ba yace qala ta'ala wa ayyuba idna da rabbahu anni massani ad-durru wa anta arhamur rahim bai ce anni masani ad-darr ba duk da yake yajuzu an yakuna ad-darr ana ganewa yake cewa wa qala wala yamlikuna li anfusihim naf'an wala darra yace fa ad-darru amun muqabilun naf'i ina fata an fahimce sai ce farraqa bainal bina'ain li ikhtilaf al-ma'nayn qur'ani ya bambanta tsakankanin su saboda ma'ana tana canzawa kaga kenan sai mu ce ad-darru a'ammu min ad-durri al'arabci dama mas'ala ce malaman balaga da malaman usulul fiqh suna karatun al-alfaz wal alaqa bain al-alfaz da malaman lugar suke karatun al-furuqul lughawiyya sai mu ce ad-darru bil fathi a'ammu mina ad-durr al-arabci kenan don haka malamai in sun kai bayani dole na sai an bincika a gane inda za a mun gane ko to almuhimmu ma la yadurruhum wala yanfa'uhum abinda baya iya cutar da su idan musu bauta mishi ba wala yanfa'uhum ba zai ja musu wani amfani ba inni in sun bauta mishi wa yaquluna suna cewa haula'i waɗannan shufa'auna sune masu ceton mu inda Allah a wajen Allah kaga wannan a cikin istinbati na alqur'ani yake nuna maka cewa ashe haula'i kalima ce ana iya amfani da ita lil'aqili wa li ghairil aqili ko ba haka nan bane kaga in kace haula'i abinda mutane suke tsammani shine abinda yake da hankali dan adam ko ba haka nan bane amma gashi nan Allah ce wa yaquluna haula'i shufa'auna indallah kaga kuma ka ko ai ba sai abin nan ko ba haka nan bane eh sannan Allah subhanahu wa ta'ala ma a cikin suratu abin nan suratul Isra yake cewa wa laqad atayna Musa tis'a ayatin bayyinatin fas'al bani Isra'ila id ja'ahum fa qala lahu fir'aun inni la adhunnuka ya Musa mashura qala laqad alimta ma anzala ha'ula'i illa rabbus samawati wal ard kuma ghairul aqil ne kai dan jami'a mai larabci kasan shi dan jami'a kun da shi kai wanda kalma ce kai hadhihi al arabiyya hada hada tarkib la yaslah eh tarkib la yaslah kai bakin tarkibi dai na kake kake ta kama mutane cikin shi wa yaquluna haula isfa'una 'inda Allah qul atunabbi'una Allah bima la ya'lamu fis samawati wala fil ard yanzu ka ce yanzu zako ba Allah labarin abinda bai sani ba a cikin sammai ko a cikin kasai Allah ya ce babu waɗannan masu ceton ƙarya ne kirkira su aka yi na gogi ne ko kuma ku ce a'a akwai su ina fata an fahimci kaga ana magana masu ceto na kafirai da suke zance amma kaga ɗan Qur'ani da Mu'tazila sai su ɗauko waɗannan sai su tsabbaka su akan nasoshin su ce ai babu ceto mala'iku ba za su yi ceto ba qul atunabbi'una Allah bima la ya'lamu fis samawati wal ardi gashi ko yace man dal ladhi yashfa'u indahu illa bi idni wa la yashfa'una illa liman irtada kafirai ne yace fa ma tanfa'uhum shafa'atu shafi'i kai wasa da hankalin mutane ka zo ka ɗauko ayoyi waɗanda suna magana kan wani abu ka ɗora su kan wani abu nan ka cimma burinka in kai yi haka da gangan ranar tashin alkiyama za ka ba da amsa gaban Allah ya kamata mu ji tsoron Allah addini ba yayi bane kuma ba son don in saba ma wane bane a'a menene da su ya karanta in gane in yi aiki da shi in ci da duniya da lahira amma don in ja aya in fassara da in bata ma wani dare wannan ba addini bane yayi don in koma tare da su wani a ce ni ma a mu ma muna cikin waɗannan sababbin matasan nan da sun ka shiga kaza wannan ba addini bane shi addini ba yayi bane ba siyasa bace mu ji tsoron Allah jama'a an gane ko amin amin wa yaquluna haula'i shufa'auna 'inda Allah qul atunabbi'una Allah bima la ya'lamu fis samawati wala fil ard shin za ku ba Allah labarin abinda bai sani ba a cikin sammai da kasai shi yasa kaga akwai izgili mutun ya ce ya san wani abu wanda Allah subhanahu wata'ala bai san shi ba ko ba ka dan bari to don haka kunga wato cikin balaga ta alkur'ani sai ce wa ya'buduna min dunillahi ma la yadurruhum waggama in ka gada ma sai ka dauke ta na kira mausufa kenan wa ya'buduna min dunillahi shay'an la yadurruhum wa la yanfa'uhum an gane ko kenan sai ya zamanto ma wagga matsayin na kira take mausufa kamar yadda malamai sun kace to shi yasa sai ce ma la yadurruhum wa la yanfa'uhum amma ma'ana hal jam'u wajen ma'ana sai ta koma jam'i dan yace wa yaquluna haula'i shufa'auna 'inda Allah ko kuma kace da yace ma la yadurruhum ka dauke ta mawsuliyya wa ya'buduna min dunillahi alladhi la yadurruhum wa la yanfa'uhum tace wa yaquluna haula'i bai ce wa yaquluna hadha ba domin ma'anarta in an hankalta ma lafazi tana matsayin abu guda in an hankalta ma ma'ana tana mi matsayin jam'i وقالوا ما في بطون هذه الأنعام خالصة لذكورنا كذا تكاشي da ta'un tace wa muharramun ala azwajina zakkarahu wa annasahu sannan kuma in ya koma ta fuskar ma'ana yana iya komawa jam'i wa ya'buduna min dunillahi ma la yadurruhum wa la yanfa'uhum wa yaquluna haula'i bai ce hadha ko hadhihi ba min ajli al-ma'na dan haka abin fa ba karami bane قل أتنبئون الله بما لا يعلم في السماوات ولا في الأرض تعالى تيتنا سبحانه وتعالى عما يشركون سبحانه ألا يا تركك وتعالى كما ألا يا توكك منتي أسينش تعالى ونيدك العلوني عما يشركون دقا أبن سكي شركة دا الله سبحانه وتعالى نشي أنا أكوي قراءات دبن دبن يا كما تمسن قراءوا إنكم مسن توجيهين idan muka duba a cikin littafin ashamil fi qira'atil a'immatil ashril kawamil subhanahu wa ta'ala amma yushrikuna suka ce da aka zo a wannan qira'a in ka zo zaka samu da imamu hamza qara'a hamza wal kisa'i wa khalaf amma tushrikun bil khitab kenan waɗanda sun ka karanta subhanahu wa ta'ala amma tushrikuna cikin qurra'ul ashra hamza da kisa'i da khalaf wa ƙara albaƙuna amma yushrikuna shi yasa kai in ka ɗauki ƙur'ani ka zo ka iske an rubuta subhanahu wa ta'ala amma tushrikuna ga ka ci babu wannan kira kai dai baka santa ba muna ganewa to yanzu abu mataki na biyu ya za mu yi taujihin wannan kira tunda ta ce subhanahu wa ta'ala amma yushrikuna da tushrikuna a cikin littafin توجيه القراءات العشر بالقرآن من خلال كتب التوجيه تأصيلا وجمعا وند كرسي ملك عبد الله نا قصص سعودية سكي سكتي قوله تعالى da Allah ce subhanahu tsarki ya tabbatar ma Allah wa ta'ala Allah ya ɗaukaka amma yushrikuna sai sun kace qara'a hamza wal kisa'i wa khalaf yushrikuna bil khitabi in sun kace bil khitabi amma tushrikuna suke nufi kiran bitta'i wa qara'a al-baquna bil ghaibi wadansu kuma sun karanta bil ghaibi suna nufin biya il ghaibati wa wujjihat al qira'atan bis siyaqi ko wace qira'a kuma sai an kai tawjihin ta da alqur'ani domin tawjihul qira'at intabe ana yin at-tawjihul lughawi lil qira'at al qur'aniyya ana yin tawjihul balaghi lil qira'at al qur'aniyya sannan ana yin at-tawjihul qur'ani للقراءات القرآنية توجيه نوع أكو كنا أنا ما أكو أكو بلاغي أكو لغوي كم أكرم بني أكو كم بالقرآن to wanga bil qur'ani zamu zamu yi yanzu nan sai suka ce fa amma qira'atul khitab qira'at da tazo da khitab faqad jaa qablaha wa huwa qawluhu qul atunabbi'una allaha bima la ya'lam ana magana da su atunabbi'una Allah yanzu ku kuna ba Allah labari shi yasa ce subhanahu wa ta'ala amma tushrikuna antum kaji wannan magana sun ka ce wa amma qira'atul ghaibi amin fa hiya mardudatun ala ma taqaddamaha ita ko qira'a da ta karanta bil ghaibi suna nufin biya'ul ghaiba ana maida ta ne gaba abin da ya gabace ta min al ghaibi fi qawlihi wa ya'buduna min dunillahi suna bauta ma wani Allah kaga labari an ka basuwa sai an ka ce wa ya'buduna min dunillahi sai an ka ce subhanahu wa ta'ala amma yushrikuna tunda an ce ya'buduna kowace kira'a tana da abin da ya saddaka ta bil qur'anin fil qur'anin karim dan haka qur'ani ba wasa bane in ka ga baka gane ba ba ko ma ba malamai su yi maka bayani in ka zo ka dauko ayoyin qur'ani kace kai ni dai abin da dai ban gane ba illa kaza kaza kaza kaza da wannan ne wadansu su ce a wai an gano cikin qur'ani akwai kuskure wani irin digita ce ne kai cikin qur'ani akwai kuskure ko dai baka iya ba muna ganewa subhanahu wa ta'ala amma yushrikuna to yanzu mun yi tawjihul lugawi yanzu abin da ya muna sauran alaran mu sauran taujihi guda ya kamata mu yi shi at-taujihu wanne ne abu mai ba eh at-taujihul balagi kariki akwai wata majalla da take fitowa ina ganin daga kasar Saudiya ta sunanta majallatu tadabburi wagga majalla ta tadabburi in ka same ta musamman a wannan juz'i da suka fitar al-adadu tasi'u adadi na tara amma da za ka sami duka adadinta tun da yanzu tasu ne ban san ko sun fi na goma ba ka same su guda goma sun yi taujihat na uslubin qur'ani da balaga qur'ani kowanne daga cikin su sai ka cicciro inda yayi ka samu pencil ka rubuta majallatu tadabbur safha ta kaza wuri na kaza kaga daga nan ka hada waɗannan buhusin gaba ɗaya ka samu taujihul qira'at bil at-taujihul taujihul qira'at al-balaghi ko ko at-taujihul balaghi lil qira'at al-qur'aniyya to mi ko su sun ce ma'ana nan dan ka gane cewa shi ilimin ilmul qira'at yana da alaka da balaga ita karan kanta ba wai da nahwu da sarfu yake da alaka ba muna ganewa to yaya sun ka kawo kadiba akan cikin wannan bahasi da sun ka kawo wani ɗaya ne daga cikin malamai yayi wannan abin nan yace istikhrajul qawaid al balaghiyya min al qira'at al qur'aniyya dirasatun tatbiqiyya doktor ina ganin Talal bin Ahmad bin Ali Muhammad yadda ake istikrajin ƙa'idodi na balaga min alƙira'atul ƙur'ani daga ƙira'atul alƙur'ani mu saurara mu shi yake cewa a ƙarƙashin wannan idan ya zamanto an ka zo ga balaga suna cewa idza kanat al balaghatu hiya mutabaqatu al kalam li muqtada al maqam fakadhalika tarku ma yaqtadihi al maqam balaghatan ahyana kenan ita balaga tana nufin magana ta dace da halin da ake magana akan shi to haka barin abin da bai dace a kawo ba a wannan wuri shi ma balaga ne tunda in yi daidai ya zan balaga barin abin da bai dace a kawo shi ba shi ba ya zan ya zan balaga an gane ko wa yusamma yace ana kiran shi al khuruj am muqtada zahir aini ta daga zahirin abin da ake gani shi yasa mai zo hankalinka da kyau dalibin ilimi shi ilimin balaga yana koya maka sirrin abin da bayan kalimomi da usulubi da jumla alkhuruju an muqtada zahir shi ko ilimin maqasidu shar'iyya shi ko shi yake koya maka hikimomin da abbayan nafsi waɗanda ba a ganin su a zahiri kenan irin yadda ilmul balagha yake koya maka maqasidul lugha haka ne ilmul maqasidu shar'iyya yake nuna maka hikimomin da a karkashin nafsi mun gane wannan da kyau to bari mu ji abin da sun kace daga cikin waɗannan ƙa'idodin da an ka fitar sai an ka ce wa min suwaril khuruji an muqtada zahir yana daga cikin hanyoyin da ake fita daga zahirin abin da ake tafiya akan shi al-iltifatu ala ramma waiwaye ko ba shi bane ba irin wanga ka waiwaya da kanka ba a cikin ilimin balaga wa huwa anwa'un nau'uka ne in ka sai can cikin al-itqan fi ulumil qur'ani ya bi al-iltifat ya fayyace shi gurgudu kuma ka riba cikin littafin balaga min ha daga cikinsu aliltifatu min alkhitabi ila alghaiba wani lokaci qur'ani yana magana daga alkhitab mutumin da yake nan kidan ana magana da wanda yake nan ila alghaibati sai a juya a maida shi kamar wanda baya nan kama fi qaulihi ta'ala kama yadda Allah ce summa qasat qulubukum min ba'di dalika fa hiya kal hijarati aw ashadd qaswa wa inna min alhijarati lama yatafajjaru minhu al-anhar wa inna minha lama yashaqqaqu فيخرج منه الماء وإن منها لما يهبط من خشية الله وما الله بغافل عما تعملون سورة البقرة كما هكذا آية تسبع عنده سيسون كتيتو أكوي قراءة wato amma ya'maluna kaga akwai wa mallahu bi ghafilin amma ta'maluna akwai qira'a wa mallahu bi ghafilin amma ya'maluna an gane ko yawwa qira'a ce wadda take abin nan sai sun ka ce wa hadha khurujun amma yaqtadihi siyaq qira'a ce ta ibnu kathir ma'ana ainihin ta daga siyaqi wa huwa darbun min al-balaghati rafi'un wa huwa fi kitabillahi ta'ala kathir kaga da anka ce summa qasat qulubukum qira'o'in jamhur anka ce wa mallahu bi ghafilin amma ta'malun qira'a ta ibnu akathir sai anka ce wa mallahu bi ghafilin amma ya'maluna kaga an yi iltifati da ana magana da su suna nan sai aka juyar da maganar kamar ba sa nan muna fahimtar wannan to sannan kuma misali sun ka ce wa min al-khuruj an muqtada adh-dhahir ana iya fita daga zahirin abin da kake gani tanzilul alimi bil hukmi manzilati khaliyad dhihn amai da wanda ya san abu kamar wanda bai sani ba kaga ana magana da jahili ai ba dai bane ana magana da mai ilimi sai ai magana da mai ilimi kamar ana magana da jahili to wannan shi ma khurujun ne ammi am muqtada zahir kamar qira'ar da ta zo inda Allah ya ce ma annabi nuh fala tasalni ma laysa laka bihi ilm akwai qira'a da an karanta fala tasalanna ma laysa laka bihi ilm ko ba haka nan bane to kaga qira'a da tace fala tasalanna ma laysa laka bihi ilm tayi ta'kidin ta an gane ko ita ce qira'a ta wato Imam Nafi' da kuma Imam Abu Ja'far da Imam Ibn Kathir da Imam Ibn Amir an gane ko sun karanta fala tasalanna to kaga ai annabi Nuhu hanin da an kai mai baya buƙatar dogon hani tunda Allah yake magana da shi kuma ya san Allah kaga qira'a ce fala tasal fala tasalni ko fala tas'alan nunul khafifa saboda annabi nuhu sun kace tawkidun nahy an su'al wa siyaqu yaqtadi alla yu'akkad al hukm li'annahu muwajjahun ila nabiyyi Allah yana magana da annabinsa wan nabiyyu yakfihi adna an nahy lil istijaba adna an nahy da an yi an kace fala tas'alan ay ya isa ko fala tas'alni amma fala tas'alanna wannan qira'a khurujun am muqtada adh-dhahir nuzzila al-alimu manzilata al-jahil domin abinda annabi nuhu ya tambaya sai da Allah ya tausasa mai magana saboda aqifa ta son dan shi tasa ya juya yace rabbi inna ibni min ahli wa inna wa'daka alhaq wa anta ahkamul hakimin alhali kuma dama Allah yace mai wa ahlaka illa man sabaqa alaihi alqawl to kaga dole in ba Allah yace mai fala tasalanna eh kana da ilimi amma kuma ya kamata nan ma abin nan muna ganewa to wannan shi daga cikin suruj an muqtada zahir wannan kuma kathirun jiddan fil qur'anil karim to shi yasa qira'ar da tace subhanahu wa ta'ala amma yushrikuna in mun ce an yi iltifati ashe iltifati uslubi ne na balaga ta alqur'ani kaga ana magana da shi da wanda baya nan sai an ka dawo an kai magana da wanda yana nan ko ko ana magana da wanda yana nan sai an ka maida shi baya nan kaga qira'a amma yushrikuna ita ce qira'a ta mi ita ce qira'a ta jamhur kaga nan kamar Allah in an ce amma yushrikuna kamar Allah bai dauke su wani abu ba muna ganewa shi sace amma yushrikuna mutanen nan waɗanda muke baka labarin su subhanahu wata'ala amma yushrikuna amma kuma da yace subhanahu wata'ala amma tushrikuna ba dan suna da kima ba a'a Allah ya tsarkaka daga abin da kuka yi mai shirka ya ku waɗannan mushrikan banza waɗanda ba ku da kima gaban Allah kowace qira'a tana dauke da balaga haka ne za a tafiya an rama muje aya ta gaba kan lokaci mun halin sa wa ma kana nas
وما كان الناس إلا أمة واحدة إلا أمة واحدة فاختلفوا ولولا كلمة سبقت من ربك لقضي بينهم لقضي بينهم فيما فيه يختلفون نعم امام ابن عاشور da yazo karkashin wannan aya yana bayanin yadda ake samun munasaba yace wagga aya wa ma kana an-nasu illa ummatan wahida jumlatun mu'taridatun bayna wa ya'buduna min dunillah wa yaquluna laula unzila alayhi ayatun min rabbih an gane ko shi ibnu ashur yake cewa kamar tun daga inda Allah ya ce wato wa ya'buduna min dunillahi ma la yadhurruhum wa la yanfa'uhum ko ba kana bane wa yaquluna haula'i shufa'auna 'inda Allah ko ba haka nan bane to duk abin da ya biyo baya i'tirazi ne asalin magana sai an kare da wannan sai a dawo wa yaquluna laula unzila alayhi ayatun min rabbih yace wa munasabatu al-i'tirad qawluhu qul atunabbi'una Allah bima la ya'lamu li anna ibadat al-asnami an gane ko wa ikhtira'a صفة الشفاعة لها هو من الاختلاف الذي أحدثه ضلال البشر في العقيدة السليمة التي فطر, النا... فطر الله الناس عليها في أول النشأة كنا أبين دي سأل لا اعتراضي سبو دا أي ردي غريسو asalin magana ana iya cewa wa ya'buduna min dunillahi ma la yadurruhum wa la yanfa'uhum wa yaquluna ha'ula'i shufa'auna 'inda Allah kuma sai a ce wa yaquluna laula unzila alayhi ayatun min rabbih amma saboda wanga magana da suka faɗa tana buƙatar raddi shi yasa an kai itiradi an kace qul atunabbi'una Allah bima la ya'lamu fis samawati wala fil ard subhanahu wa ta'ala amma yushrikun ko amma tushrikun wama kana an-nasu illa ummatan wahidatan fahtalafu walaula kalimatun sabaqat min rabbika laqudiya bainahum fima fihi yakhtalifun wa yaquluna laula unzila alayhi ayatun min rabbih kina a wajen shi magana ya kamata a rasa da magana wa yaquluna haula shufa'auna 'inda Allah wa yaquluna laula unzila alayhi ayatun min rabbih amma munasaba ta raddi tassa an kai raddi gare su qul atunabbi'una Allah har ma aka je aka ba su tarihin asalin aqida ga asalin aqida da take wa ma kana nasu illa ummatan wahida mun gane wannan dan a cika raddi gare su a nuna musu hatta da iyayensu na farko asalin dan adam ba shirka bane asalin dan adam imani ne ƙarya ce suke yi su ce iyayensu sun kasance akan shirka wa idza fa'alu fahishatan qalu wajadna 'alayha aba'ana wallahu amarna biha mun ji abin da ibnu ashur ya ce ko to wannan shine ilmul munasaba kafin mu je wato abin nan bayani kan wannan aya mu shiga cikin jalalaini mu dauko ɗaiɗaikun kalmomi wannan aya wa ya'buduna min dunillahi ma la yadurruhum wa la yanfa'uhum الشيخ محمد الأمين الشنقيطي رحمة الله عليه ورحمة الله جميع المسلمين da ya zo ƙarƙashin wannan aya a cikin littafinsa dafu ihamilin ƙiram an ayatul kitab a matsala ta 87 yake cewa ƙauluhu ta'ala inda Allah ya ce wa ya na ha'ula ishufa'a'una inda Allah ya ce hadihil ayatul karima wannan aya mai daraja تدل على أنهم يرجون شفاعة أصنامهم يوم القيامة tana nuna kafirai suna fata suna tsamma'a in ji malaman zauri suna tsammanin cewa gumakansu za su yi musu ceto ko ba haka nan bane don ya ce wa yaquluna haula'i shufa'auna inda Allah yace kuma wa qad jaa fi ayatin ka fi ayatin ukhar ma yadullu ala inkarihim li asli yawm al-qiyamah kuma cikin qur'ani wasu ayoyi sun nuna su kafirai ma ba su mai imani da kiyama ba kwata-kwata ka ƙaunihi ta'ala wa ma nahnu bi mabu'uthi sun ce ba za a tayar da su ba ko ba ka bane wa ma nahnu bi munshari cikin suratul dukhan ba za a tayar da mu ba wa qawlihi man yuhyi al-idhama wa hiya ramim ila ghairi dhalika min al-aya to kaga nan aya akwai matsala qur'ani ya nuna su su yi imani da kiyama ba kuma ya nuna kuma suna cewa allolin su za su yi musu ceto ranar tashin alkiyama shin qur'ani na yayi kuskure ko ko kaga na ake ciki eh dole sai an nemo hujja an nemo dalili sai malam yace wal jawabu amsa annahum yarjuna shafa'ataha fi dunya suna neman ceton ta a duniya su guma kenan suna neman ceton guma ka a duniya li islahi ma'ashihim dan saboda gyara al'amuran su shi yasa duk mai bin wato masu yin shirka da masu yin duba ganin yake yi bokaye da masu duba su ne suke gyara masa harkokinsa ko ba ka nan bari to su ma suna ganin gumakansu su suke gyara musu harkokinsu shi yasa in ma za su je wajen yaƙi sai sun je sun ga gumakansu sai sun je sun ga bokayensu ko ba kana bari in za su aure sai sun ga bokayensu in za komai ba za su yi ba sai sun ga sai sun ga waɗannan ƙartan ƙaddara su kuma sun maida su bayi su ce musu su yi kuma su ce musu kar su yi kuma ba faɗuwa in sun ce a yi in an ci nasara su ce daga gare mu in sun ce a yi in ba a ci nasara ba su ce ka yi sa'a goma ta za ka yi sai ka yi guda hasara goma ta don ba mun shiga da cikin al'amari da haka tana waɗannan mutane suke in suna tare da mutum kullum sai sun yi mai wayo in kana cikin jin daɗi su ce suna in ka shiga cikin wahala su ce haba in ba da bugu ma ai da zo kai an kare da yawa ba eh wannan wannan ai ba dubara bace muna ganewa yace to wa fil akhirati ala taqdiri wujudiha amma suna neman ceton gumakan su a lahira ala taqdiri wujudiha akan kaddara wa in ma kiyamar za ta tsayi yace li annahum shakuna fiha suna shakka game da kiyama yace nassa ala hadha ibnu kathir ibnu kathir ya faɗi wannan kinan kaga wannan tambayar da amsan malam yanzu ya nuna maka cewa ibnu kathir ya gijiro da wannan ba wai ilimi na bane ni ma Allah sana yi ila ini ne gano dan haka na mayar da magana ga wanda ya kawo ta malam ibnu kathir danganta ta zuwa ga ibnu kathir ba shi zai hana in samu albarka ta ta ilimi ba shi yana da tashi ne ina da tawo aga ɗalibin ilimi kenan mu ko yanzu ga mutum ya- da ya samu wata fa'ida cikin littafin ka sai ya kwashi kuma ba laifi bane idan baka faɗi sunan mutum ba dan saboda baka samu dama ba ko ba haka nan bane kada ya ce malamai suka ci amma shi wani fa'ida zai ɗauko wa gare ka amma yana jin baki cikin ya ce kai kace saboda ganin kai kai baka isa ba kuma shi ne isa din kuma bai faɗi ba sai dai hisato da wani Eh. barakatul ilmi azwil kalam ila qa'ilihi da haka ya kamata in ba baka son mutum to ka ɗauki magana sai kai amfani da ita malam yace to nassa ala hada ibnu kasir fi suratul an'am fi tafs- fi tafsirihi wa ma nara ma'akum shufa'a'akum kina sai kawo shi inda ibnu kasir ya kawo shi yace wa yadullu lahu qawluhu ta'ala anil kafiri malam yace abin da yake nuna wannan fadar da Allah ya game da kafiri wala in ruji'tu ila rabbi inna li indahu lal husna wala in ruji'tu ila rabbi in amma yaddani wala in ruji'tu ila rabbi la ajidanna khayran minha munqalaba kaga fussilat ruji'tu ko ba haka nan bane ita ko kahafi ruditu sai ka rike mai harda sannan kuma yake cewa li'anna in ash-shartiyya malam yace domin ita in ash-shartiyya tadullu ala shakki tana nuna shakka fi husul ash-shart game da tabbato sharti da kalin ya ce in in in ai babu tabbaci ko ko akwai tabbaci kaga in ma larabci ne bahaushe ya dauko eh ah laraba suke cewa in jaa fa akrimhu ko ga nan bane da hausa mu ce in ya zo ka girmama shi ai in din gaba ɗaya ne an karɓo ta cikin larabci eh ko ba ka nuna ba wa yadullu lahu qawluhu malam yace abin da ke nuna wannan wa ma adunnu sa'ata qa'ima fil ayati al-mazkurayn idan kaga kafir ya ce wa ma adunnu sa'ata qa'ima wala in ruji'tu ila rabbi kuma wa ma adunnu sa'ata qa'ima wala in ruji'tu ila rabbi ina fata an fahimce ni ruji'tu fussilat rudittu kahfi muna yawan fada ko ba karan bane shi yasa ma Allah ya faɗa kansu a cikin suratul jafiya jafiya wa idza qila inna wa'dallahi haqqun was-sa'atu la rayba fiha qultum ma nadri ma saa in nadhunnu illa dhannan wa ma nahnu bimustayqinin shi yasa ma Allah ya faɗi wannan kafiri yace afara aita alladhi kafara bi ayatina wa qala la utayanna malan wa walada ko ma qiyamar za ta tsayu din to haka nan ne la utayanna malan wa walada can a ba ni sai in biya ka tunda na- dama na fika nan a duniya lahira ba ya zo can ma na fika to kaji shi yasa sai ya zamanto mi yasa qur'ani wani lokaci yace ba su yi imani da kiyama ba wani lokaci kuma yake cewa haula shufa'una inda Allah ay ala taqdiri wujudiha mun ji wannan da kyau tawo wa ma kana nasu illa abin nan ko ummatan wahida mutane ba su kasance ba sai al'umma daya sai mu dawo wato zuwa ga wato abin nan tafsiri na jalalaini wa ma kana nasu mutane ba su kasance ba illa ummatan wahida sai al'umma daya kana jifa ala dinin wahid akan addini guda wa huwa al-islam shine musulunci min ladun adam tun daga zamanin annabi adam ila nuh har zuwa lokacin annabi nuh wa qila wadansu malamai suka ce a'a min ahdi ibrahima tun daga zamanin annabi ibrahim ila amr ibn luhay har zuwa ga zamanin amr ibn luhay ba amr ibn luhay ba luhai shi ne ake ganin wanda ya fara kawowar wato abin shirka a makka shi ne ya ga gumaka ya zo da su ko ba ka nan bane amr bin luhai in ka diba cikin littafin sira ai kana ganin shi muna ganewa ko shi ya bata makka kenan shi ya kawo shirka a nan to a nan akwai abin da ke son mu gane kafin mu tafi shi nan cewa wa ma kana nasu illa ummatan wahida mutane sun yi fassara guda biyu kenan mutane sun kasance akan tauhidi kamar yadda asar in ka diba suka zo daga Abdullahi ibn Abbas an gane ko in ka duba cikin suratul baqara wajen kanan nasu ummatan wahida fa ba'atha Allahu nabiyina mubashirina wa mundirina kaga nan ummatan wahida kenan ala tauhid tun daga annabi Adam har zuwa lo- zuwa lokacin annabi annabi Nuh daga zamanin annabi adamu zuwa nuhu al'urur kenan waɗanda sun tsaya akan tauhidi kenan mutane ba su kasance ba illa al'umma guda akan mi akan tauhidi waɗansu daga cikin malamai suka ce a'a mutane ba su kasance ba illa al'umma guda akan shirka to me yasa suke cewa akan shirka suna cewa saboda lokacin da annabawa suka bayyana an gane ko annabi nuhu ya bayar da mutane akan mi akan shirka kenan wa ma kana nasu illa ummatan wahidatan ala shirki an gane ko sannan sai annabawa suka zo to fassarar in ka fassara da zamanin annabi adamu to ala tauhidi bai tafiya kuma shine abinda asar suke zuwa akan shi amma sauran annabawa da suka zo suka iske mutanen su akan shirka wa ma kana nasu illa ummatan wahidatan ala shirki sun kasance akan shirka amma banda zamanin annabi nuhu da tsakanin annabi nuhu da annabi adam ina sai mutu wannan aya tana da fassara nawa guda biyu shi yasa yace maka ala dinin wahid wa huwa al-islam min ladun adam ila nuh wa qila sai kawo wani ra'ayi min ahdi ibrahima tun daga annabi ibrahim ila amr bin luhay har zamanin amr bin luhay amma har zamanin amr bin luhay kenan ana nufin mutane suna akan alhanafiyya kafin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam kuma ya bayyana ina fata an fahimce ni amma dai biyar da ka dauka yayi amma zance mafi inganci shine abinda aka fi dauka na zamanin annabi adam zuwa lokacin annabi nuh dan raddi ne Allah yake musu aluda musu cewa asalin dan adam shine tauhidi muna ganewa shirka gitowa ne ta yi kun san hadda turawa da annan suna yin bincike su Sheikh Anta Diop na kasar Senegal me yake cewa yake cewa Afrique berceau de l'humanité asalin dan adam inda fara rayuwa da ya buga nashi alƙalumma cewa ya dan adam ya fara rayuwa ne a Afirka turawa da suka ja da shi sai da ya je aka fafata a turai ya ba su hujjoji a ilimin tarihi nasu ya kai su kasa mun ji wannan amma wannan a tsari nasu ne shi Sheikh Antadio yanzu haka akwai university babba a kasar Senegal sunanta University Sheikh Antadio muna ganewa kuma kaji ikon Allah da Sheikh ta kafanawa Sheikh ana ta bakin cikin ilimi kaji a ce akwai malami Sheikh wanda ya tsaye yayi gaba da gaba da tura kai so kasa kenan don kana Sheikh bai hada kuma kai ilimin turanci eh kawai mun ji wannan to sannan shi Sangor kaga Senghor shi ma ɗan ƙasar Senegal ne, amma shi Kirista ne, Leopold Sedar Senghor. Shi ko sai sai auri Batura Faransa, an ka bashi ‘yan asalin masarautar Faransa saboda Turawa sun ga yana jin Faransanci zai musu aiki. Ya bautan musu da mutanen Senegal kuma ya iya Faransanci yana daga cikin Académie Française waɗanda ake kira Les Immortels, mutum arba'in na Académie Française waɗanda ake kira Les Immortels. Immortels shi ne waɗanda ba sa mutuwa. Ba ana nufin ba sa mutuwa ba, an gane ko, wai ma'ana mutum arba'in waɗanda kujerunsu ba sa karewa in wani ya mutu za a nemo wani mutum sai a kawo a wurin shi kaga sengor sai ya karkata zuwa ga turawa amma emil cesar da kuma shek antario su su bi turawa ba to shi sai turawa sun kalake ma sengor saboda suna ganin ai wasu ma suna ganin emil cesar ya yi sengor jin faransanci amma saboda emil cesar ya ƙi bin ra'ayukansu kaga har dipti ya yi na faransa shi emil cesar kaga sai aka yi jiwon shi da aka zo ana bincike ana tsarawa ana kawo abubuwan da za a kawo mi suka yi kaga sai sangor karshe yayi musu rubutu yayi kari bibliotekin shi tana can sun ba shi asalin kasar faransa a dan a mallaki kasar senegal kuma dan a tuta ma yan afirka sai sangor sai ya rubutu sai ce asalin afirka ba ta da addini arnaki a gani kuma da yan mutu shikenan da can sun ka danyi abin da suka yi sai sun ka je homa afirka kaya kayan banza tun da gawa yanzu kaga yayi karatu nasu ne sun bashi ɗan ƙasar su sun rike shi sun kawo shi ya zan shugaban ƙasar Senegal sun ɗan sake ɗauke sun kashi ta Academy Française ya aiki ya mutu sun turo ma 'yan Senegal gawa shi yasa Jack Chirac lokacin da shi ya mutu Senghor ai Jack Chirac shi ne shugaban ƙasar Faransa ko ba karan bane da an kace su zo zancen turbuɗe gawa sai ce nan nan shi bai da wannan lokaci mutumin da ya musu dibi irin hidimar da Senghor ya musu amma kai ba su da lokacin shi shi yasa ka bar bin waɗannan tambaɗaɗɗi ka bar bin waɗannan tambaɗaɗɗi ko waɗanda sun kai musu hidima kaga irin yadda ta ƙari ko ka bi su ko kar ka bi su in ka saba manufa su ba su son ka kuma duk yadda kai yi ilimin su kai baka kai su daraja ba dan daraja na ka ɗan waɗannan kenan ɗan afirka in yayi bi turawa ba wai darajar bature zai kai ba ba bai kai bature ba amma ya fi ɗan afirka wanda bai bi shi ba shi ya sama France Fanon wannan marubuci na kasar Algeria wanda ya zama France wanda ya koma abin nan yake cewa shi dan Afirka wanda yake son ya bi Bature ya zama monster hybrid dodo mai ruwa bi shi ya haita da zama dan Afirka kuma ya ki zama Bature bare kai Bature kuma ya haita da zama dan Afirka haka ne mutanen mu suke fa ga mu ƴan Afirka mutanen mu ga sunan da bakaci mu da an ka dauka an ka kai America da waɗanda da sun kai ga sunan ba muna tare da sunan Nijar shi bai sai Faransa ba amma yana jin Faransa saboda kuma yana jin Faransa ya haifi kowa kawai kan kana jin Faransa kai katon kaddara baka iya nemo abinci ba don ka iya Faransa kake ka haifi mutane ni kohanin Faransa da kaka shi ko ko dan ka iya Faransa an baka jagorancin mutane ka kwashe duki al'umma kana ci kana ba mutane walakanci kana cewa mutane suna zuba ƴaƴa babu ka'ida da dukiyar ƙasa a karanta sheka eh da dukiyar ƙasa a hada a karanta sheka har kai karatu har ka zama doktor profesa a baka aiki cikin ƙasa a yi maka biya da kuɗin ƙasa kuma ka zo ka ce ma 'yan ƙasa ba san komi ba suna nan suna aiwa ɗiya kamar dabbobi an bariki dan ka iya turanci kenan babanka shi ma dabba ne ko mu ga maka muka ce mana tun da kasar da tarre ne ka ita kake gama wannan mutane ba su ne saboda turawa su daga sun canza musu tunani sai suke kawo wannan kaji cangor sai ce asalin afirka ai arnanci na abinda suke rihi saboda suna son shi yake addinin musulunci asalin afirka ce ba ta da addini arnanci na ga kuma qur'ani in ma an dauki abin da shaka an da rubuce tunda qur'ani bai tabbatar da annabi adamu afirka ya fara rayuwa ba amma ko da ra'ayin shi an ka dauka ai annabi adamu shine dan adam na farko sannan kai sengor kai ka ce kai kirista ne to shi eme cezar da ce dan adam na farko ya fara rayuwa a afirka verso de l'humanité to a cikin kiristanci ma annabi Adamu da cikin Yahudanci annabi Adamu ya annabin Allah ne ba arni ba to kai ku kace asalin Afirka arnanci na ka ga har da addinin nan ka ka ƙaryata don ka biya ma waɗancan tabbatattu bukatun su don haka waɗannan matasan mu ku tashi fi karatun abubuwan da ke karkashin waɗannan abubuwa saboda ka ai wasa da hankalin ku mutum ya koma dodo mai ruwa bi dan ka iya faransai shi kiran ka kowa ina imani ina ɗabi'o'i na gari shi faransai yare ne kamar yadda komi yake akwai mutumin da ke jin faransai bai iya tsumka riga tela gashi nan bai taba zuwa lakwal ba bai taba zuwa makarantar boko ba kuma shi na iya dumka riga kai ko ka iya faransai kamar ta mutu amma baka iya ko dum ko allura baka iya san yadda ake amfani da ita ba baka iya noma ba baka iya dunki ba baka kama kasa komi sai dai a dora ka gaba cikin al'amarin kasa a wani bangare da ka karanta kuma ka karanta theory baka karanta practice ba kuma ka dawo kana zagin al'ummarka yau ku diba ku gani yadda muke da wuraren noma ona ha tana nan tana kula da abubuwan noma sai ga mutum an ɗauke shi bai iya shuka ba wai dan saboda ya karanta agronomi shi wa ya karanta agronomi amma bai iya shuka ba in ba afirka bai wasu mutum garman towa dokta na shuke-shuke kuma bai iya shuka ba ya zan profesa na shuke-shuke ko bai iya shuka ba a afirka ɗin ka samun wannan sai a zo sai a kashe ona ha sai a bashi babban matsayi sai a zo a buɗe wata cooperative a ce ga wata cooperative sai a rinka kamar da devansi ‘yan ƙasa mutum dubu nawa cikin gona su je su yi noma a haɗa kuɗin redevansa a bashi ya sai ya sha giya ya sai gidajen da yake so ya nemi karuwa sai ya rayu da ita kuma yanzu ce waye ‘yan afirka ba san ciwon kansu ba wai suna aihuwa ta babu tsari kuma shi ko da kuɗin waɗannan mutanen da noman su ake biyan shi kuma har satar duke suke yi ya je yana yin iskanci da dukiyar al'umma wuce irin tunani ne gare ka ɗan afirka da kake zuwa kana irin waɗannan abubuwa don haka dole ‘yan bokon muku shiga taitayen ku kuma daga yanzu ba za mu sake da wani ɗan boko yanzu yana gaya wani maganganun reni ba. Ka zo ka ce mu mutane suna aihuwa iya babu tsari, babu tsari kamar kaka babu tsari. Ku dibi yadda mutane da suka rena mutane fa. Ha? Kuma, kuma ku ji turawa da sharri. Agri, agriculture, kai mai yin faransai. Agri daga abro ne grand, ɗiyan ƙwaya da ake shukawa su hito. Culture tana nufin abin nan wayewa culture agriculture wai ma'ana a can ingila da faransa da america shibka abin shibka ya hito ya ba da abinci wayewa ne agriculture agriculture amma ɗan afirka ya karanta faransai da angle to idan ya yi shibka ya yi ƙauyanci mu a wajenmu noma ƙauyanci ne su kuma wajensu wayewa ne don haka saboda reni da turawa sun kai muna wannan abin shi ne cuta ma 'yan boko musamman lokacin da kun san na farkon da sun kai ta karantar da mutanenmu daga turawa sai arna waɗanda dama sun ɗauko su daga waɗansu yankuna kun ga da Nijar sai ku iske akwai 'yan Benin arna akwai 'yan Burkina arna akwai 'yan abin nan Togo arna da sauransu da 'yan Senegal su ne sun kai karantar da 'yan mutanenmu sai aka koya musu rena addinin su rena al'adar su rena jagororin su komai mai daraja sai su kai kai yanzu kai kai na adda daraja babanka bai da daraja saboda bai iya faransi ba mamanka ba ta da daraja saboda ba ta iya faransi ba ta san turkiya sannan al'ummarka da malamanka da addininka da al'adarka duk ba su da daraja saboda kai ka iya faransi shi kadai wannan faransan shi kadai da baka wannan daraja sannan saboda reni reni a ce an koya mana faransai an koya mana faransai ba mu iya faransai ba mun ji mu ba faransai bane an ka koya mana grammar an ka koya mana redaction an ka koya mana resume da literature da wace tsiya duk an ka kare bayan an koya mana da geography da histoire wai karshe baturi sai ce to wai ya gane dan Afirka bai iya kwanciya ba za a koya mishi jima'i ko ba koyar da jima'i lokal ba yanzu na ba gwamnati ta an ka ce shi to kai mai koyar da jima'i a nan Afirka da kace mutane ba su iya kwanciya da mata ba mu yanzu har yanzu kwanciya da mata ba mu iya ba to kaga an kai an ka samu ka sai da ka tona ka bada karatu sannan an ka aihe ka abinda muka faɗa ya zama tore dai Allah shi ba mu lada wanda muka kuskure Allah subhanahu wataala ya gafarta mana subhanakallahumma bihamdik ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik wa assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh
Gracias.
Uh-huh.